إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين بشير الله سبحانه وتعالى يا قدر دوم مركز أهل السنة والجماعة واندا كي نقول كركدا ضمن دمغرم جمهورية النجار يومنا الأربعاء Ishirin da bakwai ga wata na jumatar ula hijira shekara da hudu, wanda ya dace da ishirin da 21 ga watan sha biyu dubu da da ishirin biyu. yau sha Allah za mu ci gaba da karatun littafin sifat salatin nabi sallallahu alaihi wasallam na takbir da taslim ga annaka tara صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها نا محمد نصر الدين الألباني صفة لتاي بيان كان صفة صلى النبي صلى الله عليه وسلم تندك كبرة تهارما هاي زوا سلما كما كان تسلم أبوانك كما أبوانك أكي يزامي درسي نهول cikin wannan littafi an dai muna bayani ne akan wanke kwalluwar masu takalidanci ya dora ta akan turba ta aiki da abin da ya tabbata daga wanda Allah ya aiko ya karantar da musallam shi na nan sallar sallar kenan shi sake kawo bayanai ganin mutane sun waye gari takalidancin ya mamaye su wanda ba sa iya barin abin da suka gada ko suka ga ana yi to ya maka wanki ne na kwallowa da hujjoji ka gano lamarin ba haka bane su wannan wanda ake girmamawa abinda suke hudi da abinda suke umarni ya saba a halin mabiyan na yanzu yanzu bayan mun ji maganganun su waɗannan malamai gaba daya tun daga abu hanifa imam malik imam shafi amr bin hanbal rahimahullah bayan mun ji bayanai akan aƙidarsu da yadda suka ɗora mutane kan turba ta aiki da abin da ya tabbata a sunna da barin maganganunsu wanda suka ci karo da sunna bayan wani bayanai da masu ƙari da muka ji yanzu kuma shi ne za mu tashi tarkul atibari ba'ad aqwali a'immatihim ittiba'u sunna yadda su mabiyan waɗannan malamai na kai tsaye wanda suke sanannu ɓangaren hanafiya kenan ɓangaren malikiya ne ɓangaren shafi'iya ne hanabila ne zai kama kamanganun malamai sanannu wanda suka wa waɗannan mazhabobi aiki ba kurin ɗin bi kaɗai ba ne ba kuma sanannu ne tabbatattu ne cikin ilimi kaji yadda suka aikata wannan maganganun malamansu da kai ma ana nema ka aikata haka nan kenan sai fara da cewa wani zalim kulluhu kana tibaru ilmi albani rahimahullah tun nan muka ce albani akwai na zariya wanda ya ɗauko suna daga wancan babba na sham kenan nan duk tayin na albani wancan na sham kin babban kenan muhammad nasir din albani shi ma wancan zariya daga cikin samu suna ya ce wani zalika kulluhu kana tibaru ilmi barin maganganun malamai wasu maganganunsu shi ma bin malaman ne da maliki ya ce kaza kaga sunna tabbatatta ka bi wannan sunna malikin ka bi imam abu hanifa ya ce kaza kai ba hanifi ne amma abin da yake mazhaba ta hanafiya san abin hadisi ne ka bi hadisi abu hanifa ka bi ɗan shafi ne shi ka bi ɗan abin da ko na jin malaman bin sunna a bar maganar su shi ma bin su ne haka suka ɗora haka saɓanin haka ne lai kaga sunna ka ce sun ce to nan kai ka shiga su sun gaya maka kai kan sai ya ci kawo wannan aya ta cikin waƙiya mai magana kan sabiqun sabiqun yace sullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin wannan umarni nasu da bar manganin wayannan malamai an samu jama'a da dama cikin yan farko da wasu yan kadan a cikin yan baya wayannan mabiya nasu yace la ya'khuduna bi aqwali aymatin kullaha ba sa ɗaukar manganin malaman gaba ɗaya a ce kurkai da wani malamin ce daidai da gaba ɗaya da abu na nuna abuwan mace gaba ɗaya daidai da kwanci a fi kwanan ba sa haka bal artara ku kasiran min ha lamma zahara nan ma da fatuwa da sunna ce bari ma ba ma musu gwani ba sun bar da yawa daga cikin maganganun malamansu lokacin da ya zama ya bayyana gare su wani maganin malaman sun saba ma sunna in suka bar su yace hatta annal imamai Muhammad ibn Hassan wa Abu Yusuf rahimahumullah dona almajid kai sai na Abu Hanifa hadafawa sanannu yace wannan malaman sanannu Muhammad ibn Hassan da Abu Yusuf Abu Yusuf rahimahumullah wannan malamai sanannu a cikin mazhabatan ta Hanafiya yace qad khalafa shaykhahu ma Abu Hanifa fi nahu thulusul mazhab sun saba ma mazhaban ko sun saba wa babban malamin su Abu Hanifa kusan daya cikin uku na mazhaban shi yan ciyar na mazhaban shi misali in magana dubu uku ce to sun saba ma sun saba shi a dubu abin iya da yawa wuri da yawa sun samu hujja sun samu nasi suka ajiye wancan ra'ayi dama haka yace suka aiki da sunna wannan abu ne sananne kan anan kasa ya kama kan inda wannan maganganu suke a rubuce sai yake cewa alban albani kan Allah wa kutubul furu'i kafilatun bi bayan zalika da tattawai na furu'a su za su dauki wannan bayanin wuraren da suka saba masa wurin dewa can ka koma da tun furu'a nasu ونحو هذا يقال في الإمام المزني الإمام المزني شيكو بشافعي سنن cikin malaman shafi'awa shi ma haka yayi wace wa gairi min atba'i shafi'i wa gairi da wani ma banda imam muzani da wasu malamai cikin malaman shafi'awa haka su ma suka yi suka sabawa imam shafi'i a wuri da yawa wanda sun yi haka don abin da ya ɗora su a kai ne da aiki da nusa da suna tabbatatta da bar manganinsu shi ma haka ya yi da shi da wasu malamai cikin shafa'awa sai albanin mula ke cewa walau da habana na dariba ala zalika al'amsila da talibin al-kalam inda za mu taimaka kawo muku misalan wani irin malaman sai magana ta yi tsawo ولا خرجنا به أما قصدنا إليه في هذا الباس من الإيجاز yace kuma da mun wuta daga iyaka da muka wa kanmu ya ɗauki alƙawalin zai takaita littafin kai zama kai girma da yawa ya wala karantawa na ce ita kawo littafin ya girma ni kuma na yi alƙawalin cewa min alijaz takaita magana a gane mun wuta ka tsawaita ta ci don haka gudun tsawaitawa ya ce falnaktasir ala misalai ne sanayi za mu takaita misali biyu akan wannan mas'ala ta saɓawa malamansu a inda suka bar nasi tabbatacce ya ce ƙalaiman muhammad fi motsai muhammad bin yusuf kenan a littafin shi bayar mota ta shi ya ce ƙalai muhammad amma abu hanifa rahimahullah fakana la yara fil istisqa'i salatu وأما في قولنا فإن الإمام يصلي بالناس ركعتين ثم يدعو ويحول رداءه إلى آخر الحديث yace kuma mulki cewa amma Abu Hanifa ma da musuki na maban suke biye kama sai shi fa kana lana da su kai salata shi a wajen Abu Hanifa kun san babu sadar korwa babu sallah yana ta korwa shi bai samu nusashin ba kun babu wajen shi yace shi imam bayyana babu sallah kan ruwa amma mu a maganan akwai taliman zai sa sallah ga mutane raka'a biyu ya yi addu'a ya canza juya mai shi dai ake yin sallar ruwa kenan shi ya tabbatar da ita duk da Abu Hanifa ya kore amma ne sanan shi maza mata Abu Hanifa babu sallar ruwa yace wa hada Isam bin Yusuf al-Balkhi min ashab Imam Muhammad wani mulazimin imam abi abu yusuf shi ma gashi kana yufti bi khilaf qawl imam abu hanifa kaseeran shi ma gashi ya fatawa da magana sa'anin magana ta abu hanifa wuri da yawa me yasa bi annahu lam ya'lam ad-dalil bai san ba dalili abu hanifa sai barka duk da ya faɗi amma ba hujja da zai dogara kanta sai bar magana shi dan haka wani wa kana yazharu lahu dalilun ghayru fa yufti bi ce da yawa bayan ga dalilin abu halifa ba sai ga dalili a wajen wani malami kan wani masalar ga dalili a cikin abu halifa sai aiki ya fatawa da wannan mazhaba mai dalili ko ta wace ce ce walidhalik kana yarfa'u idayhi inda ruku wa rafa ibnu shi yasa shi isa bin yusuf albarshi yake ga cewa iya daga hannu in zai ruku'i da in ya dago daga ruku'i a wajen abu halifa ba a yi sam lahi amma shi yana a nan ƙasa ya kawo lamba ɗan bayani ya ɗan tsawo maganar da ya yi albaji sun mu'allaka alayhi wa kada a jari ya yi ta'aliki kan magana a cikin fawaid kuma ya kyauta magana me yake cewa qulut ya ce yu'lamu minhu butlan riwayat makahul an abi hanifa wannan mas'ala ta cewa daga hannu a lokacin rukuyi da tasawa iya tabbatar ma da wata lada rashin gaskiyar wata ruwaya ta makahul da aka ce ya samu daga abu hanifa anna ma rafa yadayhi fi salati fasadat salatu cewa duk wanda ya daga hannu a sallah sallah ta aci haka shi wannan malamin makawul ya rubuto yace abu hanifa ya faɗi allati taqarra biha amirul katib al-taqani kama mara fi tarjamati fa al-insan bin yusuf wannan magana bai ta kawo cewa abu hanifa bai yi ta ba wanda ta rubu wani ta kawo kasar tsakanin wani zai ne wanda wani malami ya yi wanda ita ya ɗauka ya kan hujja kan ɓata tallafi kan hannu ya ce domin fa'in da islam bin yusuf kana min mulazimi abi yusuf wa kana rafa shi abu islam bin yusuf ba sa rabuwa da abu yusuf wanda cikin manyan malaman na almajiran abu hanifa amma gashi kana iya daga hannu yace fa law kanat tilka riwayat hasan inda wannan riwaya da aka ce Abu Hanifa ya ce in aka daga hannu a sallah ba sallah inda har tana asali la alima biha Abu Yusuf wa Isa da Abu Yusuf da Isa da su sallata ta qala ta wa ya'lam ayyu ya'lam aidan anna al-hanafi law talaka fi mas'alati madhhab imami bi qawl dalil khilafi la yakhruj bi ar-rafqat al-taqlid ya ci abu ne sananne na bani sautin man gyara shi wannan kama akwai teku a gyara sautin man ya yi ya ce za a gano cewa ba harfe inda zai bar wata masa'ala a kan wata masa'ala ta imamu kirshi da yake bi don ƙarfin dalili da ya samu wannan bai hudda shi daga rataya daga layin masu takallin cikin imana hudda daga cikin layin wannan maza ba ta hanifiya don kabar dalili kabar ra'ayin maza ba ba ta kawo ta kana nan a kan shi baluwa ainihin takalid fi sota ta takalid ita wannan ma takalid nau'in takalidanci ne amma a sura ta barin takalidancin kenan ka yi aiki da nasi da ya tabbata gare ka amma jidda a mazhabanka ba haka ba ne a na kabar ta kalidanci da mazhabanka don nasi ya zo a mace mutum ya ci sura ta kalidanci kamar don kana nan ba hannufe ne a ga ta kalin hannufiya ko malaki ya ba dole ba ne ba kama da kana nan ba malikin gade amma nan daidai ka bi ka bar haka ka bar takalidin ama ka bar takalidin mara kyau wanda ga nan shiga bari amma kana nan kana nan babba malikin ka ko ba hanufan ka yace ana tara anna isam bin yusuf taraka mazhabi abi hanifa fi adam rafi' wa ma'a dhalika huwa ma'dud fil hanafiyya ba gashi abu yusuf wannan abu isam da muka bayana bana shi ga isam bin yusuf ya bar mazhaban abu hanifa akan wajen abu hanifa ba daga hannu a mazhabin shi amma shi ga shi iya dagawa kuma har yau iya cikin manyan malaman hanafiya qal ita wa illa mushtaka min jahalati zamanina ta Allah ka iza mai jajan jahilcin wannan zamani namu har sai ta'duna ala man taraka taqlid imami fi masalatin wahida da kota daliliya ta yadda ce wannan zamanin jahilcin ya kai gaya inda za su kaso kan mutumin da ya bar wata mas'ala daya a mazhabar malamin shi daya bari kuma duk da dalilin da samu ta ce saba malikiya ya saba shafiya to wannan kware yace akwai iyakar jahilci da lakade samu to wai khurujuna hu am jama'atu tabbu mukallidi da ce a bai cikin saba malikiya tun da saba imam malikiya ba saba da ta ce baka cikin malikawa ka fita daga cikin malikawa yace wala ajabu wala ajaba minhu fa innahu min al-awam to wannan ba mamaki ga magarin mutane sun yi haka innama al-ajabu mimman yashtabi bil ulama wa yamshi mashiyun kal an'am abin mamaki wanda suke da kama ta malamai da sunan malamai amma suna ta da kamar dabbobi dabbanci ne malamai yanzu sai yake cewa da ya maganar isam iya daga hannu yarfa wa dai inda ruku yarfa minu mun kuma ta nasan ta sama kenan ya ce kama huwa fi sunnatul mutawatir ta annabi sallallahu alaihi kamar wanda wannan daga hannu in za a ruku ko an taso ya zo wuri mai yawa daga annabi sallallahu alaihi cikin sunna yace falam yamna'u min al'amal biha anna a'immatu thalatha qalbi khilafiya isam wannan magana duk da waɗannan malamai guda uku da aka jero sun ce ba a yi amma shi ya yi aiki da nassin sunna ta fatata ya saba malamin shi ya ce wa zalika haka me ya kawo haka ma ya ji ba an ya kuno alai kullum musulmi wannan abin da ya yi wannan abin da wani malamin samu ya yi haka ya waje ga dukkan musulmi بشهادة الأئمة العربة وغيرهم كما تقدم haka ya wajaba ga dukkan musulmi yayi in nassi yazo kowa ya magana ya bar maganar wannan malami ya aiki da nassi kamar yadda ya gabata da shaida waɗannan malaman guda hudu da ma wani na babban sunna tabbatatta a bar ra'ayin kowane sai albanin hula ke cewa wa khulasatul qawl kamar ayi magana a ce za a yi resume a tatatan magana abinda duka mun horon magana albani ke cewa innani arju Allah yubadir ahadun min al-muqallidin illa ta'ala fi mashrab hadha al-kitab yace ina fatar kada ɗaya daga cikin masu takalidanci ya gaugawar sukar wannan mashaya kamar amfanin da ke cikin wanda tayi da ya saba an kawo da saba masa basu kai ya gaugawa ina fatar albani ce ina fatar masu ɗaya da kasi gaugawar sukar wanda tayi وترك الاستفادة مما فيه من السنن النبوية بدعوى مخالفة المذهب dan ina gudun kasabar amfana da abin da ke cikin wannan littafi na sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam dan kullun da'awar ta sabawa mazhabansu ina fata kasi haka kasi gauga za su shurara bal yace arju an yatazakkara ma aslafnahu min aqwali al-a'immat tujib al-amal bis sunnah yace ina fatar ma masu wannan ta kalidanci za su tuna abin da muka rigai maka gabatar a baya mun ji manganinsu na wajibicin aiki da sunna wa taraka aqwali muhalfata na da bar manganin wanda malaman wanda suka saba ma sunna mun ji bayani a gaba yace wal ya'lam ni wannan aqida ya san da cewa anna ta'ala fi hadha al-mashrab inna ma huwa ta'ala fi al-imam alladhi yuqalliduhu ayyan kana min al-imam ka san da cewa dan uwa su kan wannan amfanin wannan littafin to su kan imamikin ne da kake ta kalidanci kowanne ne ka soke shi an maliki abuwa ne fakin ne in maliki ne shafi ne amdu na ne kowanne ka saba mu shi ka soka kana kamar ka bishi ne ka saba mu ka ma soke shi yace fa inna ma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna cikin bayanin cewa sukan wannan littahi sukan waɗannan malamai ne da kake koyi da su a cikin dukkan malama sai yake cewa albani kenan wata fa innama akhadna hadha almanhaj minhu kama sabaqa bayanu ta saboda mun ɗauko wannan tsari manhajin tsarin tahiya akan kitabu wa sunna akan abin da ya tabbata da barin magana wani kowaye in saba ma sunna yace mun ɗauko wannan bayani minhum daga waɗannan malamai magabata kama sabaka bayanu kama yadda bayanin shi ya gabata a baya muka ji yace faman a'rada an ihtida'i bihim fi hadha sabil fahuwa ala khatarin azim duk wanda ya kawo da kai akan ya bar koyi da waɗannan malamai a wannan hanya to iyakan hadari mai girman gaske li'annahu yastalzimu al-irada an sunna yin hakan zai tilasa maka ka kawo da kai ka bar sunna sun kace kai ba saba masa baka ba sa malaminka shi malaminka zai saba sunna a lokaci inda bai gani ba idan kace baka barin shi kenan ka dora ma kanka kawo da kai akan sunna وقد أمرنا عند الاختلاف بالرجوع إليها والاعتماد عليها alhali haƙiƙa mu kuma an mana umarni duk lokacin da muka samu saɓani mu koma ga sunna mu dogara da sunna kama ƙala ta'ala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum suma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima yace Allah mai girma da buwa yana cewa imma tabbatarwa ina rantsuwa da ubangijinka kuce ba sai na rantsi da ubangijinka ba mutane ba sa imani mana babu imani ga mutane Allah na rantsuwa da kanshi ba kwa zama masu imani sai kun yi hukumci da hukumta annabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace in me tsakanin ku kun yi hukumci da nashi suma la yajidu fi anfusihim hajjan ma qadait bayan kai hukumcin kuma ka a samu ɗoɗarwan ɗan shakka-shakka ko ganin ɗan damuwa bayan nan ka yi hukumci da nashi kuma ka a samu ɗoɗar damuwa ko kaɗan a kanka bayan ka yi aiki da abin da ya hukumta wannan shi ne ayar da take kenan kaga nan wanda ya ce zai bi ra'ayin malamin shi a ko'ina ne kaga zai saba ma wannan aya da umarnin allah na biyayya ga nan sarasarma cikin koma menene a nema a mai ƙauya gaba da zuwa gare shi sai ka ce as'alullah ta'ala an yaj'alna mimman qala fihim albani ga rahmatullah yace ina roƙon Allah mai girma da buwaya ya sanya mu cikin wanda Allah yake hodi a kansu innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasuli liyakuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun ومن يطيع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فاولئك هم الفائزون amin Allah samu cikin lamu innan Allah ya ce maganar inna ma kana qaulul mu'minin abinda aka kurin maganar masu imani in dai masu imani ne ga maganar su idza du'u ila Allah wa rasuli lokacin da aka kiraye su zuwa ga Allah da manzon shi dai wani hukunci da yake tsakanin su abinda yake magana masu imani an ya ƙulu sami'ina wa ta'ana mun ji kuma mun bi wa wula'ika humul muflihuna wa'inda masu wannan hali mun ji mun bi Allah ce su ne masu rabo wa man yuti Allah wa rasul don da ya da'a ga Allah da manzon shi wa ya kashe ya ji tsoron Allah ya kare maka shi azabar Allah fa wula'ika humul fa'izun wannan su ne masu babban rabo bani wannan magana a cikin adama iya siriya kayi hijira zuwa jordan tun sha uku watan jama'ar akhira hijira shekara 1470 yau shekara 74 ba wata daya yace yanzu shubahatun wa jawabuha wannan aqida ko wannan manhajin akwai ɗan neman kawo shubaha dan ka abi yace zan yi magana kan shubuhohi da ake kawowa kuma da jawabin shubahan masu kawo shubahan ba suka dama a tsaya gidan jiya zalika ya ce wannan magana wannan littayi ma kuntu ka tabtuhu munzu ashara sanawat fi muqaddamata hada alkitab wannan abin da na karanta yace iya cikin abin da na gabatar saman shekara goma ta wuce baya a muqaddama ke wannan littafin sifar sallah وقد ظهر لنا في هذه البرهة yace hakika ya bayyana gare mu cikin wannan dan zamani shine ta burha ya bayyana a wannan dan zamani ya bayyana gare mu annahu kana laha tasirun tayyib fi sulubi shabal mu'min wannan litayi ya samu kware tasiri kyakkyawa cikin sahun matasa masu imani li irshadihim ila wujub al'audati fi dinihim wa ibadatihim ila al-manbi' safi min al-salam saboda shiryar da al'umma zuwa ga wajibcin akan addini wajibi a koma bangaren addini duk wata ibada a koma al-manbi' safi wata mabubbuga tatatta ta musulunci ina ne bukatar tata kitabu sunan ne tushe na kamar zaman abin ruwa ne mai kyawo inda yake hutawa kyakkyawa wanda ba gurɓata ko ɗaya shine kitabu sunna nan ne ɗaukan addini lahiyayye ba shi ba shi ne alkitabu sunna ya ce faƙazida da fihim walhamdulillah al'amilu na bi sunnatu na muta'abbidu na biha ya ce alhamdulillah an samu ƙaruwa cikin shi ba matasa Allah muna ma godiya ga Allah an samu ƙaruwar masu aiki da sunnar da masu bautar Allah da sunna tatata hatta saru ma'arufi na bizalik har ma an ana gana a ce salafiya kaza da suna har ma aka san su da wannan hanya ta aiki da kitabu suna hanya ingantatta har ma sanannu ne kan haka salafiya kenan yace ghairu anni lamastu min ba'di mutawaqqifan an al-intifa'i ila amal biha sai da duk da haka albani ke cewa na dan ina jin akwai wasu a cikin matasan sun ja birki sun kasa zauwa su yi aiki da sunnar gata ta zo sun kanta amma sun ɗan tsaya sun kasa zauwa su yi aiki da ta ya ce me ya kawo haka la shakkan fi wujubi zalik ba da masu kuna min al'ayat wal akhbar an na'imatu fil amr bi ruju' ilaiha bayan sun ji yace ba su shakka kan wajibcin aiki da sunna dan mun kawo maganganu da labarai daga waɗannan malamai su gabata inda suke umarni a koma ga sunna sun ji haka ba suna kare bane haka nawa me ka haka walakin li shubahatin sab'unaha min ba'd al mashayikh al muqallidin me ka su sai aiki da ba suka suka ki aiki da ta yace suna jin wasu shubuhohi da wasu shubuhohi da suke ji daga wasu malamai masu takalidanci suna kama su ta shubha sai suna cikin shubha sai su dan tsaya albani kita lidha lidha ra'aytu an ata'arrada li dhikriha wa raddu 'alayha sarbani ke ce dalilin haka yasa zan bujuro in kawo wasu daga cikin wannan shuboyi kuma in raddi a kansu me yasa zai haka yace la'alla zalika la ba'd yandafa ba'd zalik ila al-amal bis sunna ma amilina biha na haka dan wayannan bangare na matasa wanda sun gane sun gane gaskiya ma sun kasa wasu aiki da ita dan watar su ma za su zo su yi aiki da ita tare da sauran yan uwansu masu bin sunnar fayakuna min alfurqatin najiya bi idnillahi ta'ala su ma su cikin layin furqa bangare annabi ya magana addini kasu gida kaza sakin da kaza ko eh ce aljanna wata su ma za su shiga layin furqa ba take tsira gobe kiyama qala ba'dhum yace yace wasu daga cikin waɗannan suna cewa la shakka anna rujua ila hadin nabi nabi sallallahu alaihi wasallam fi shu'un dinina amr wajib suna ce yanzu suka gaya maka eh ba ma shakka cewa komawa karantar annabi sallallahu alaihi wasallam cikin lamarin addinin mu al'amari wanda yake wajibi ne mu koma ga sunna la siyama fi ma kana min ibadatu ma'ada la majal lil ra'yi wala shahada fiha balle ma tsantsal ibada babu ra'ayi a cikin babu ganin ishari nasu ya tabbata dole a yake da shi li'annaha tawqifiyya domin sun san abin sha ibada abin tawqifi abin tawqifi abin da babu ra'ayi an ce ka yi ka zafi haka za ka yi babu naka a ciki kurin ka biyan da ya zo shi da tafkisi ka salata matsala kamar sallah suka ce walakin na na amma amma duk da haka la na kadu na sama wa ahada min al-mashayikh al-muqallidin ya amuru bi zalik wannan magana da kuke cewa a bar magana mazhaba don nasi ya zo kaza kaza kaza to amma ba mu ji ba cikin waɗannan malamai manyan malaman sanannu namu ba mu ji ba suna umarni da wannan magana bal najiduhum yuqirruna al-ikhtilaf amma malamai suna cewa ma ai hilafa abu ne tabbatacce suna tabbatar a cikin addini akwai sabani wa yazumuna annahu tawsi'atun 'ala al-umma ai sabani yalwace ga al'umma ba ta ba gaba ɗaya ba ko ne kazo da gaba ɗaya ne haka suke nan ma ina ga suna magana ai sabani al'umma rahama ce zamu ga magana kanta har ma suna cewa wani abu ne akwai dama yace wai hatta juna ala dhalik bi hadisin talama qarraruhu fi mithl hadhihi al-munasaba radi nabi ala anfar sunnah yace suna kawo hujja da wani hadisi wani hadisin fala makaru duk lokacin suka kuma suka kawo hadisin a irin wannan munasaba ta bin kitabu sunna in suka kawo hadisin sai ga suna raddi ga masu ga masu neman taimaka sunna ga suna suna raddi kenan ga ahlus sunna masu bi ai masu neman ai aiki da abin tabbata sunna sai ga suna masa raddi wani hadisi ne ikhtilafu ummati rahma duk da na ba shi ikhtilafin mace rama saɓanin al'umma ta rama ce annabi ce kenan kowa ya rashi ya ce fa yaba dulana an na hadar hadis yi halifa manhajar lalji ta duku da ya ce ai kaga kuwa sai kana ta zo a koma ɗaya ba ta masa ba kaza iya suka sai suke ce mishi suke cewa ai kaga ta wannan hadisi ya bayyana gare mu wannan hadisi ya saɓawa wannan hanya da kai kake kira a zo a yi ta tana ce duk ɗaya ne ko ne rahama ce ko ina shi wa allafta kitabaka hada wa ghairi alai ya saba ma abin da kake kira ya saba ma wannan littafin da ka wallafa kake cewa kurin azo a yake da abin da ka bada sunna ka ce manzo baka zama da ko shafiya fa ma qaulaka fi hada hadis me zaka ce kana albani suke maradi me zaka ce a wannan hadisi da yazo annabi ya ce ikhtilaf ummati rahama me zaka ce akan shi sai labarin da mulla ke cewa wani jawab min waje haini amsa ga masu wannan magana ta hanya biyu zan baku amsa al'awwalu amsa farko annal haditha la yasih bal huwa batinu la asla lahu ita wannan hadisi ba shi da inganci kace ba ma inganci ba hadisin banza ne ba shi da tushe na banza ne ba shi da tushe mai malamai ke cewa hadisin banza bai da tushe kanta hadisi kaza da ifi waza har ma ce madu'i aka za ta madu'i akwai isnadi amma a ce a cikin isnadin a kowa na sananne ne yana ƙaryar hadisi ko kaza kaza shi wace batil lasar lahu bai shi ma isnadi kullum wani ɗauko ya rubuta a littafi kullum annabi ya ce kaza babu inda yake da isnadi hanya ce batil banza ne ƙarya ce ba shi da isnadi sai albanin wanda ke cewa ƙala alamata subiki alamata subiki ke cewa akan wannan hadisi kenan kayan labari ya ce lam aqif lahu ala sanadin sahihin wala da ifin wala maudu kashi magana ko? wannan hadisi lafi umar tirama ce ya bincika ba isnadi ingantacce ko mai rauni ko ma na ƙarya babu na magana su bugi imamu su bugi ce sai shi albani ke cewa ulut wa innama ruwaya bi lafaz ikhtilafu ashabi lakum marham shi wannan akwai ruwaya shi ya zo a wata ruwa shi wannan ba sai ka fahimci dama ba shi dama da madogara ko da kare babu amma albani ce an samu ruwaya ta sabanin sahabbaina rahama ce gare ku shi wannan ya zo na biyu wa a sahabi kan nujum bi ayi maka tadatu bi tadatu annabi ya ce wai sahabbaina kaman tauraru ne tauraruwa ce tarmamu ne duk wanda ka bi zaka shirya zaka je inda kake so ke dole ka bi ayi musabar ba ne dole ka bi dade to wannan magana albani da ya kawo ta yace wakilahuma la yasih duka biyun ba wanda ya inganta su ne wannan su ne suke wani sinadin sai wasu matanarwa ba sai bin na ƙwarewa na kirki ba ne ba shi ma an zo sinadi ya zo a sinadi amma ba shi da inganci al'awwal wahin jiddan na farko wani na farko ikhtilafu ashabi lakum warhama ko tsakanin sahabbai na shi wani ce da mai rauni ne ƙwarai mace kenan kenan ya huce rauni na kai gaya mace ba duniya ma ce ya rauni kwarai a ce wahi jiddan kenan bai samun hanyar hadisi a samun rauni tsaron da ke da shi a samu ta hanya samu dogara yanzu misali mana misali daga wannan hadisi misali mursal ne ya samu wani sahabi ya kawo ruwa hadisi mawqufi wannan mawqufi ne ba musul kashi ta wani hanyar da ba akwai da ba ire iren wannan to shi wannan ga ce wahi jiddan babu wata hanya ta samu wanda ta samu gyara kurin ba ba ya kai gaya kurin yace na farkon wahi jiddan wal akharu mawdu'un shi ko nabi na ƙarya ne mawdu'i na sahabbai na kamar ta zo da kafa ga shari'a shi wannan mawdu'i da samu wata ƙarya ce hadisin ƙarya ne kai ji abin albatar hura ta yanzu kenan sai ka ta wani haƙaƙatu alƙawli da zaka zuwa sai ya ce ya baka da'ifa ka diba da'ifa kin shi hadisi na 58 da na 59 61 a can ka goma kaga dogon bayani da albani kan hadisa sai ka koma da'ifa baka rakam kin galambobi sai ka diba ka koma can da'ifa sai ka samu ganin da kan isan da inda suka zo a can gaba daya da duka anan dai adam ta zai ba wa'annan masu kawo wannan hadisi na sabanin al'umma ta rahama ce sai ba su jawabi ta hanya biyu yanzu ta hanyar harko hadisan da ga matsayinsu ba su tabbata ba balle akan hujjarsu a sani magana ta biyu jawabi ta hanya ta biyu ya ce annal haditha ma'ada a fi muhalifin alkur'an alkarim ce wani hadisi duk da ɓangaren ba shi da inganci mai duk da raunin shi kuma ya saƙa ma ƙur'ani fa'in al'ayat alwarin da ta fi في النهي عن الاختلاف في الدين والأمر بالاتفاق فيه أشهر من أن تذكر yace domin ayoyi da suka zo a cikin alkur'ani wanda suka hana saɓani a cikin addini ayoyin da suke umarni a samu haɗuwa sun shahara da bisa bukata mai an kawo su ko sun walakin a madin sun shahara yace la ba asa min an nasu ka ba'daha ala sabil misali amma duk da haka za mu kawo wasu ayoyin ta hanyar misali ya ce ƙalallahu ta'ala wala ta na zaƙo fatafashalu wata zahabar yi hukum Allah yana ce ku yi jayayya sai ku yi rauni ƙarfinku ya tahi ana Allah kakku yi saɓani jayayya wata aya ce wala takunu minal mushrikina minal ladzina farraqu dinahum wa kanu shi'an kullu hizbin bima ladayhim farihun wata aya Allah iya cewa ya muka shi masu imani kan ku zamanto kamar mushrikai kun suka raba addinin su daban-daban kungiya kungiya daban-daban kowa iya alfahari da nashi shine wancan mu ne na gaba wancan ya ta nashi ne ko ta nashi ne kakku haka Allah ya ce mana da Allah iya cewa iya ba da labarin masu imani mutanen kwarai wala zalu mukhtalafu wala zalu mukhtalafin illa man rahima rabbuk mutane ba sa gushewa suna sabani sai wanda Allah mai rahama ya mai jinkai sai ke cewa fa idza kana man rahima rabbuk la yakhtalafun idan ya zamanto Allah ya ce wanda ya masa rahama ba sa sabani وانما يختلف اهل الباطل والباس تكن هم على سنه سبحانه كده ما بتقول على باطل كده كده فكيف يعقل ان يكون الاختلاف رامي في ذا اي اتكو سبحانه رامي يا لا رامي شاء الله ده الله رامي بس سبحانه هو ده تكو سبحانه رامي kace kaga wannan hadisin ya ci karo da ayoyin alqur'ani sai yake cewa fasabata ya tabbata kenan albani kace anna hadha alhadith la sanadan wala matanan yace ya tabbata kenan wannan hadisi ba shi da inganci isnadin ba shi da inganci haka matanin ba shi da inganci yace wahina idin yatabayyan biwuduhin annahu la yujuz ittikhadhu shubhatan litawaqquf an al-amal bi kitab wa sunnah alladhi amara bihi al-a'imma yace ta haka tunda wannan hadisi ba shi da madogara ta isnadi ko matanin ta kace a lokacin nan ya bayyana a gare mu bidun bayani a hini karara annahu la yujuz takhadu shubha bai halitta kenan ku doki wannan hadisi na ikhtilaf ummati rama ya zamanto muku shubha wanda za ta sa ku yi tawakkufi ku tsaya ku ki zanwa ku yi aiki da kitabu wa sunna da an ce duk ɗaya ne rama ce kaga ba hujja abinda waɗannan malaman suka yi umarni da shi abu sunna tabbatata a bara'insu wannan wasu ɓangare ne na matasa wanda sun ɗan gano amma wata shuba sai suka ja birki yace wa qala al-akharun wasu kuma daban cikin mutanen sai suke cewa idza kana ikhtilafu fi ad-din manhiyan anhu فماذا تقولون في اختلاف أصحاب والأئمة من بعدهم وهل ثمة فرق بين اختلافهم واختلاف غيرهم من المتأخرين كما آدم كده جاية yanzu ku sukun suke cewa to idan kun ce sabani a addini an hana shi me za ku cewa sabanin sahabbai da su manya manyan malaman tsakanin Abu Hanifa da Shafi da waye asali sun saba kuma tabbata sahabbai sun sabani to me za ku cewa sabanin sahabbai da waɗannan malumai shin akwai bambanci tsakanin wannan sabanin da wancan na yan harkar da yan ƙarshe akwai sabani akwai bambanci nan ma ce albarkta fara jawab ga amsar masu wannan magana ko masu wannan shubaha iya magana kan kore shubaha ne ya ce tambaya da kuke yi akwai har samata farkon akwai bambancin tsakanin sabanin sahabbai da yan baya yace na'am eh akwai sabani akwai bambanci akwai bambancin sabanin sahabbai da naku ne yanzu yace hunaka farqun kabir bin ikhtilafain albanin kijar mullah akwai bambanci kwarai mai girma ma tsakanin sabanin yan wancan da na inno yace wa yazharu zalika fi sha'in a cikin abu biyu za ka gano da haka zai bayyana garika ka gano mamancin al'awwal harkon abin guda biyu da zai ambata maka sababuhu sababin da ya kawo saɓanin sahabbai da su 'yan baya sababin ba ɗaya ba ne wal'akar asaruhu abu na biyu zan ka maka asarin tasirin saɓanin na sahabbai abin da ya shibka da su na 'yan baya akwai bambanci sai ke cewa fa'an makhtalafus sahaba fa'innama kana an darura ya ce sabanin sahabbai sun yi ne akan wata darura ba da gangan ba suka yi fa'innama kana an darura wa khtalafin ɗabi'i minin filfaham sabani ne ɗabi'a ɗan adam na fahimtarka don ba ka da wata madogara ya kai naka ka fahimtar ka la ya khtiyaran minhum lil khilaf ba da gangan bane ba mu mun ka bangare kaza ko mu anan muke kuran ba haka bane nasu yake yudafu ila zalika umurun ukhra bayan wannan hada darurar su ta ba da gangan bane ba dabi'a ce kuma za mu hada da wasu al'amurra daban da suka kawo sabanin sahabbai kanat fi zamanin da wasu al'amurra da suka wakana a zamanin sahabban star zaman ikhtilafun ita ta sa musu wannan saɓar nasu sun mazalat min ba'adi daga baya wannan darura sai ta gushi ومثل هذا الاختلاف لا يمكن الخلاص منه كليا irin sabanin iya da wahala a ce mutum ya kubuta da shi balle sabai nawa sai mun mun kawo misalin da gabata mas'alar haji da umar tamattu'i atam sabani Abu Bakar yace ba a yi Umar yace ba a yi Ibn Abbas yazo yace ana sai Ibn Umar diyan me ya kawo haka Umar yace ba a yi haka Abu Bakar rashin samun nasi kwakwara a gaban su wannan diyan su ne daga baya bayan sabai an zo an gama kowa kawo dalilai sun zo abin wani hukai haka ne wa kaga abubakar ya koma ga Allah Umar akan su su samu wannan hanya bace tabbatatta kake nan akan da ruwa ba dan gaba suka yi ba su kuma ɗan bayan suka samu sai su yi aiki da abin da ya tabbata haka suka yi ke rashin samun nasi ne sai a samu su ga muka misali na abin da aka kawo tsakanin Umar da Abu Bakar Jara mutanen Sham komandodin Sham Abu Bakar Jara shi Abu Bakar Jara iya Sham umar daga nan zai ta wajen sulu zai ta can wajen su can allah ya zo an zo da alloba ta wakana ana epidemi alloba a sham ana mutu mace an ta mutuwa sabbin da suka mutu umar ya kaba ki iyaka an wurin tare shi ya samu labari a sham alloba yake ya zo dubunnan sahabbai yan bayan su an zo za ta sham aka yi ja bulki to su wa'annan ya su ce za ka kai mu cikin hallaka alloba su kuma shan su cewa su umar za ku yi gudun kadara aka yi tuka tuka sun ce za ku kai mu cikin bala'i a halaka da mutu a halaka kusa a kuma za ku wuce ba kadara ne ko abin da halaka da za ku wuce mishi ne umar ya kirawo ansa ya kira muhajiran farko ya shawara shawara ba samun hutar ya kirawo tsaye yan ba ya kira ansar duk ya kirawo kuma an kan samun hutar ƙarshe umar bin khattab ya yi shahadin shi wanda wanda ba su amince ba amma kun da su kyale shi ne shugaba ne he yake ce masu cin ɗan sham kuna cewa za mu yi gudun ƙadara zan tambaye ku ga kwari guda biyu ɗaya tsanwashar da ruwa lahiyayye wannan kwarin babu ciyawa ba kuri ka zo kiwon dabbobinka ina za ka kai su a ina ne babu ƙadara dole ka saka mai ruwa mai lahiya aka san cikin wace ya ce kadarar ce za mu koma duk kadarar ce za mu koma can ba yarda ba duk da an samu taukufi suna gada suna gana yanzu kurin sai a can sai ga wannan abdullahi bin auf ya baya bai na aka abin duka shi ya zo me ai kaji kaji kaji ya ce to yau da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi ya ce idan qara ba firfilan in alloba ta kan a gari kaza annabi ya ce na ciki kai huta na waje kai shiga annabi da kana aka aka ce alhamdulillah sai umar ce alhamdulillah umar ce alhamdulillah Allah ya baka cikin umar ka azka annabi sai baka dama ta kare ka amma da ayyukan rikici da jijin na gandahin juna amma da dasu yazo masha Allah shikenan kai kai kada kai ku gira ke suka yi sabani rashin samun nasi a rigima a matuƙar nasu ya zo shi ke suna su tukawar nasa bai haka ne rishin akwai da rura sai yake cewa kenan wala kenan irin wannan saɓani la yumkinu khalasa min kulli bai gaba ɗaya arba da shi na sabai wala yulhaqu ahluhu az-zaml warid fi ayat sabiqa wa ma fi ma'anaha su irin sabanin sahabbai ba a iya dangana musu zargi da yazo akan wa'ancan ayoyi na sabani da ma'anarsu ba a dangana musu irin wannan لعدم التحقق شرط المواقفة دم بابو تبتشن شرط اللي أشكا متن الله سميش هي سبا هو القصد أو الإصرار عليه مين لكن إذا كما كاكاو da gangan kai damu ko kan hujja ta zo ka cigaba da yi wanda to su kuma haka wata bai to shi da gangan ba ko hujja ba ta zo ka tsaya mu bin aiki da wani abu haka wata bai sai ce wa amma kaga wannan shine kenan irin sabanin sababin irin na sabai he albana ke cewa wa amma al-ikhtilafu al-qa'im bain al-muqallida amma saɓani da yake yau a cikin tsakanin masu kalidi fala uzura lahum fihi ghaliban mahi yawa ba uzuri ko daya yace fa inna ba'dahum qad tabayyana lahu al-hujjat min kitab sunna domin irin wannan masu nan mutum hujja karan za ta zo ta bayyana a gare shi a qur'ani da sunna wa annaha tu'ayyidu al-madhhab al-akhar alladhi la yamta la bihi adatan sunna karar ta bayyana gare shi amma sunan da ta zo tana karawa mazhaba wadda ba ita ne ke bi faidaha sai ya bar wannan sunna la lishayi ba dan wani abu ba illa li anna khilaf mazhabi kullum dan ta saba mazhabashi kullum dan ta tun saba ta mazhabashi kullum ya barta kullum shine hujjar shi kaga ba dalili yace fa ka anna la mazhaba indahu huwa al-asl ne wannan ra'ayin kamar shi a wurin shi mazhaba ce tushe ita ce madogara ƙwarai ko sunna aw huwa dinun ladhi ja'a bihi musallama ko ku a mazhaba ita ce addin da annabi ya kawo ta shi mazhaban shi wala wal mazhab al akhar huwa dinun akhar mansukh a wurin shi wata mazhaba kamar addini da ka shayi bi aiki da shi shi haka da wajen shi kwarar in yanzu kenan yace wannan wasu bangare ne masu kawo kun ce kaza to ga sahabbai suna sabawa su wani zabani za ka zako to ya ce ga su sababin daban ne a karfi zamani ta da bani kama wasu ra'ayin wasu ku ya ce wa a haru na minum a ranar ƙidimin zalik to akwai su kuma wannan cikin masu ƙalilanci su bisa wata masu haba kamar addini daban babu shi masu ku ne a a su misku mai ra'ayinsu fa'inahum ya rauna hadil mazahib alama bayyana min al-ikhtilaf wasi'un ka shara'il muta'addida su suna ga a ra'ayinsu dole mazhaba gaba daya duk saban zikiya kowace daidai abin da ke daidai ne kun abin malikiya san fursan shafiya san fursan kowace ita mutum kuma abu su kuma kowa ya tashi su haka su yi gani kamar yadda aka zo shari'a daban ta Musa ta Isa ta wane ne shi ma haka suke cewa duk ɗaya ne yace kama saraha bidalika ba'd al-mutaakhirin kamar wanda daga cikin ƴan bayan suke faɗin wannan qarar ahidi yake cewa la haraja al-muslim an ya'khudha min ayha min ayha ma sha wa yad'u ma sha idan kullu shar'un yace ai babu laifi ga musulmi ya yake in abin da ke da ko ina ya amshi abin da yake so ya bar abin da yake so duka shari'a ce ke kana zabi shi ne sai ta rama ce kenan ko ina ka abin da suka kama akwai masalan ra'ayi ko ce ana yi ko haka ra'ayi yace wa qad yahtaju haula wa haula ala baqa'in fi ikhtilaf bi dhalika alhadith albadi ikhtilaf ummati rahma yace wa'annan masu ganin duk ɗaya ne da masu ganin wancan tasu ce daidai kowanne iya ruko iya tsayawa akan maza bashi da wancan hadisin banza wancan hadisin banza da wuce shi hadisin da ba tsarki nan shi ne wani hadisin na banza an daga zaka zangana manzan Allah cewa wai annabi ya ce ikhtilafu ummati rahama babu shi ya ce wa kasiran ma sami'nahum yastadilluna bihi ala da yawa muke jin su suna kawo hujja kan wannan ra'ayi nasu da wannan hadisi mara tushe wa yu'allilu ba'dhum hadha alhadith wa yuwajjihunahu biqawlihim amma saka dalilin wannan hadisi ne kawo suna fuskanta shi da cewa ai in ikhtilafi inna ma kan rahma لأن فيه توسعة على الأمة مثلا النبي مثلا كهذا دليل وإن تسعة النبي كما سبعنا لما ترحمة شيء سبودا أي كذا أولنا حديثي يا زم مثلا زمان رحمة سبودا أكو توسعة أم بام تلميذ ما باو أم شيء كلهم كي وانا كذي شو ba ba ba da kawai da dame ka kai naka tunda kai naka kai naka kowa ina shi kowa ina shi dai ne dai ne yace wa ma anna hada ta'lil mukhalif li sirr ayat al-mutaqaddima tare da cewa wa'annan wannan illa suke kawa ta san amma zunzuru to kararan ayoyi wasu gabata wa fahawa kalimat al-ayat sabiqa kuma ta sabawa ma'anonin maganganun malumin su gabata yace faqad ja'a an-nas an ba'dihim bi raddihi wasu masu sun ture magabatan sun ture wannan hadisin wannan wannan wannan wannan mazhaba ko na ra'ayi ya kawo manhajin malikiya talibul qasim ibn qasim ke cewa sami'tu malikan wal lays yaqulan fi ikhtilaf ashab rasul sallam laysa kama qala nas kaji yace ibn qasim ke cewa yaji imam malik haka yaji imam laysi suna cewa sabanin sahabbai na rasul sallama laysa kama qala nas ba wai kamar da mutane suka ba kamar da mutane suka cewa ba ba kamar da mutane suke cewa bane ba fi tausi'a duk ɗaya ne ibnu umar ya ce kaza halaka ne ibnu abbas ya ce kaza ne duk ɗaya ne kamar da kowa duk ɗaya ne ce ba haka bane ba na ana magana sahabban kansu imam malik kamar da suke cewa sabanin sahabbai ba kamar da kuke cewa bane ba duk ɗaya ne dole kamar sahabi ne sai kamar da ibnu umar kai ɗaya ne kamar ibnu abbas ɗaya ne ibnu zubair ɗaya ne na abbas gudun ɗaya ne ce ba haka bane maliki ce ya ce laisa ka zalika maliki ce magana wannan ba haka ce me yake ce malik innama huwa khata'un wasu kurin ibn umar ya ce kaza nan ibn abbas ya ce kaza kuma wannan ya ce ana yi wannan ya ce ba a yi malik ya ce masu cewa ɗaya ne ce ba haka bane ya ce ɗayan biyu ne kuskure ne da daidai malamala ka ce a cikin biyu akwai kuskure akwai daidai ba ta daidai ne dole a cikin ibn abbas ibn umar akwai mai kuskure lazim ba na kuke cewa ba na kurin daidai ne tun sahabi da wani a'a akwai mai kuskure akwai mai daidai sai yake cewa bayan zo ibn qasim ko a bajin imam maliko yace qala ashabu ashabu shi kuma ke ta shi ma cikin malakawa ne babba cikin aljamalin ashab shi kuma ke cewa su ila malikun amman akhadha bi hadithin haddathahu thiqa ana ashabu rasulullah sallallahu alaihi wasallam atarahu min dhalika fi si'a faqal la wallahi hatta yusib alhaq ما الحق إلا واحد قولان مختلفان يكونان ثوابا جميعا ما الحق والثواب إلا واحد نعم abinda shafi ke cewa an wa imam malik tambaya a matsayin mutumin da ya ɗauki wani hadisi wani hadisi wani sirka ne amintacce ba ka labarin cikin sahabbai daga sahabbai to kana ga a wannan hadisi imam malik akwai damar wani ya zo wani saɓan haka kuma ce duk ɗaya ne malik sai da ya rantsuwa ce la wallahi a'a na rantse da Allah ba haka bane ba babu ba ba wata duk ɗaya ne sa'a ma wani guda inda ya tabbata ya ce wallahi hatta ya sibin haka sai wanda ya daidai da gaskiya ya ce malhaq ila wani ba saɓanin a cikin saɓanin gaskiya ɗaya ce sai malaka ya cewa ƙaulani mukhtalifani yanzu yan uwa magana biyu saɓanin juna ya kunani sawaban jami'a a ce wa duka daidai ne abba ya ce malhaq wa sawab ila wahid a cikin biyan wannan gaskiya da daidai ɗaya ce wacce kuskure ce dole a dame ta in ta zo a riƙe da mai gaskiya ne da mara gaskiya dole abin mai gaskiya ka dai magana cewa duk ɗaya ne wanda ka kama ɗaya ne ba gaskiya ba ce ta sa a maganin su malaman ake mana kansu ina ga kullum lokaci ko ina ganin ya kamata mu tsaya Allah kai mana karshe Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته